بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci yau laraba daren alhamis bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam yau takwas ne ga watan uku watan rabiul awwal bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda kuma ya dace da 11 ga watan tara hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya'u sunna ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya idan ba manta ba satin da sati kamar biyu ne ko uku da suka wuce mun tsaya ƙarshen aya ta goma sha shida a cikin sura ta biyu suratul baqara yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha bakwai insha Allahu na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون
ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce matsaluhu idan ba a manta ba suratul baqara mun ce ayoyi guda ashirin na farkon sura sun kasu kashi uku ayoyi biyar na farko allah ya yi mana magana akan musulmai mummunai waɗanda yake bayan allah na gari ya faɗi kuma siffofinsu ya faɗi kuma sakamakonsu ayoyi guda biyu da suka biyo bayan wannan aya ta shida da aya ta bakwai Allah ya yi magana a kan kafurai tsantsa ya faɗi sakamakonsu cewa ‘yan wuta ne. Ayoyi goma sha uku waɗanda suka biyo baya tun daga kan aya ta goma sha tun daga kan aya ta takwas har zuwa aya ta ashirin Allah ya ba mu labari game da munafukai da kuma siffofinsu da mummunan akiba da za su tsinci kansu a ciki Allah ya kiyaye. Sakamakon wannan muna cikin magana kan siffofin munafukai mun tsaya inda Allah yake ba mu labari dangane da sun munafukai yace ulaiikal ladhina nashra'u dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin yace ire-iren waɗannan munafukan su ne waɗanda suka ainihin ba da shiriya aka ba su bata bi ma'ana sun sai bata abinda suka ba da aka ba su bata ita ce shiriya Allah sai ce fama rabihat tijaratuhum lalle ire-iren waɗannan kan kasuwancin su bai riba ba duk lokacin da ka bada abu mai kima aka baka abu mara kima ka bada abu mai kyau aka baka abu mara kyau ka bada shirya aka baka bata kaga wannan kasuwancin babu riba a ciki dama shi kasuwanci bayayya ne ba ni in baka ko ba haka ba idan ka bada wani abu a baka wani abu abun ya zama kuɗi ne ko kuma akasin haka dan shi kasuwanci ba dole sai da kuɗi ba kana iya bada wani kaya a baka wani kaya ina fata an ga duk abin da zaka bayar a yi musanye ko a yi musaya sunan shi kasuwanci yasa Allah sai kwatanta wannan abin da munafukai suka yi na bayar da shiriya su karbi bata da kasuwanci yace amma wannan kasuwancin babu riba a ciki yace wa ma kanu muhtadin ba su kasance kuma shiriyu ba Allah ya kiyaye Allah sai ya ci gaba da magana ce masaluhu misalin ire-iren waɗannan munafukan kamar salin lagos tauka da nara kamar misalin mutum ne wanda ya kunna wuta shi kalmar masal a larabci akan iya cewa masalun akan ce mislun a larabci duk ya halatta kuma akan ce masilun duk ma'anansu guda ɗaya jami shine amsal ina fata an gane ko ka ce masalun ko ka ce mislun ko ka ce masilun duk abu guda ɗaya ne jami shine amsal Allah ce tilkal amsalu nadribu halin nas wa ma yaqiluha illa alalimun kaga yace al amsal bi ma'ana ainihin misalai Allah ce to misalin waɗannan munafukan da suke wancan aikin suka ba da shari'a aka ba su bata kamasali kamar misalin alladhi da naran mutum ne wanda ya hura wuta kalmar istauqada ta zo anan ba ta zo ne da ma'anar talab ba dan istauqada da istakhraja da istadkhala istat'ama kaman kana neman ne a maka wani abu ina fata an gane to amma anan akan kawo ta kawai saboda taukidi kamar da Allah ba da labari cikin surata Ali Imran dangane da bayin Allah na gari da suka yi addu'a suka ce rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lil zalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbika fa amanna ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب ina fata an gane suka ce ma'ana anan fastajaba lahum rabbuhum ay fa ajaba lahum rabbuhum istajaba ma'anan ajaba nan ma istauqada ma'anan shi auqada ina fata an gane kamar misalin mutumin da ya kunna wuta ne da ya kunna wuta falamma adha'at ma hawlahu mutum yana cikin duhu baya ganin ko ina sai kunna wuta ya kunna wuta falamma adha'at ma hawlahu a lokacin da wutar ta haska abin da ke kewaye da shi wuta tana haskawa wuta ba irin wannan ba wuta da ka sani irin wuta na dafa abinci ya tara misali kirare ko itatuwa sai kunna wuta ka sa ana amfani da wuta a jeji dan ganin haske haka ne ko ba haka ba to yana cikin duhu sai kunna wuta a ce ma duhun irin na jeji da ya kunna wuta ta kama sai haske ko ina yana gani duk abin da ke kewaye da shi wancan bishiya ce wannan rami ne wannan kaza ne yana ganin duk abin da ke kewaye da shi yana cikin farin ciki zahaballahu bi nurihi Allah sai tafiyar da wannan hasken nasu wa tarakahum ubangiji ya bar su fi zulumatin a cikin duffai la yusiruna ba sa gani Allah sai ce summun kurame ne bukumun bebaye ne omiyun makafi ne fahim la'an ji'un ba za su dawo kan tafarkin gaskiya ba dawowa ana ana nufin dawowa kan tafarkin gaskiya wannan ayan malamai suka ce idan ka kalli ayan na akwai balaga da yawa a cikin ta na alkur'ani akwai ijazul qur'an na farko da Allah ce masaluhu misalin su waɗannan munafukan kamar salin ladis tauka da nara kamar misalin mutumin da ya kunna wuta ne allazi kaga mutum ne guda ɗaya allazi allazani allazina allati allatani allati ko alla'i da ma da man duk waɗannan ismul mausul ne an gane ko to allazi a lafazin shi abu guda ɗaya ne amma a ma'anar shi kuma yana ɗaukar jami'i haka man a wurin lafazi tana ɗauka abu guda ɗaya amma a ma'ana tana ɗaukar jam'i yasa Allah ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bai ce ba ma huwa ina fata an gane saboda man a lafazi mutum ɗaya ne amma a ma'ana ko jam'i ne yasa ce wa ma hum bi mu'minin bai ce ba ma huwa bi mu'min to anan sai aka ce allazi istauqada naran kamar mutumin da ya hura wuta ne ko ya kunna wuta falamma adaat ma haulahu a lokacin da wutan ta haska abin da ke kewaye da shi zahaballahu bi nurihim ba ce ba zahaballahu bi nurihi ina fata an gane wa tarakahum ba ce ba wa tarakahu fi zulmatin la yubsiruna ba ce ba la yubsiru ina fata an gane to karkashin wannan sai malamai suka ce akwai lafuzan da ya kamata ka kula aka ce annaru ya kunna wuta kowa ya san annaru aiko sai aka ce adaat akwai addawu ana nufin haske haka annuru ana nufin haske to da hasken addawu da annuru wanne fi wani karfi na da addawu arama da annuru wanne fi haske
Allo.
na Allo.
annuru kowa haka zai ci amma addawu ya fi karfi saboda shi addawu haske ne na rana annuru kuma hasken wata wanne fi wani karfi a cikin biyu Allah ce huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara Nuron.
nuran kun fahimci wannan abin da kyau to a nan sai Allah ya ce ya kunna wuta da ya kunna wutan a ba'at ma haulahu sai ta haska duk abin da ke kewaye da shi sai ce zahaba Allahu bi nurihim bai ce ba bi dau'ihim ban gane ko kun gane ba sai aka ce zahaba Allahu bi nurihim ya tafiyar da hasken ba ce ba ya tafiyar da addau da ya ce addau ne ya haska wurin to madadin a maimaita cewa ya tafiyar da addau zaka ce ya tafiyar da annuru malamai suka ce saboda me suka ce idan aka ce an ɗauke babban abu ta yiwu akwai karami da ya rage ina fata an gane amma aka ce ya kwashe kaya har ɗan ƙanƙanin ma ya ɗauke bi ma'ana ba abin da ya bari kenan to idan aka ce Allah ya ɗauke addau kila akwai annuru amma sai tafi kasance ya har a ta annuru ma bai bar musu ba ya zama komai kenan ya tafi na farko kenan sai suka ce ma'anan wannan abun shine da Allah ce ya kunna wuta aba'ad ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim daga cikin hikima amfani da annuru saboda Allah ya siffanta kanshi da annuru Allahu nuru samawati wal ardi ina fata an gane Allah ya siffanta manzan Allah da annuru kad ja'akum Ya nas qad ja'akum burhanun min kad rabbikum ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubin.
mubina kad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina ba wannan ayin cikin suratu al-ma'ida nake nema ba wannan ayin bane ba a'a ba ita ba wannan Allahu kenan akwai aya cikin suratu al-ma'ida da take maganan annuru jazakallahu qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin wannan aya malamai suka ce qad ja'akum minallahi nurun annuru anan manzo Allah ake nufi wa kitab da kuma alqur'ani Na'am.
kun gane wannan abin da kyau to Allah ya kira kanshi da annuru ya kira manzo Allah da annuru ya kira qur'ani kuma da annuru ina fata an gane yace wa kadhalika auhayna ilayka
Amin. Amin.
ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala- walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha annuru ana ana nufin ainihin alqur'ani sannan Allah ya siffanta musulunci da annuru shine ce qad ja'akum nurun min rabbikum wa anzalna ilaykum qad ja'akum Burhanun min burhanun min rabbi wa anzalna alaykum nuran mubina to sai malamai suka ce idan Allah ya dauki annuru anan ya nufin hasken Allah an dauke musu hasken shiriyar manzon Allah an dauke musu hasken alqur'ani an dauke musu hasken musulunci an dauke musu bi ma'ana duk wanda ya tsinci kanshi a cikin munafunci duk hasken nan guda hudu ba sa tare da shi kun fahimci wannan abin da kyau wannan iya nuna maka da hatsarin munafunci kenan ina fata an gane ba su da hasken Allah ba su da hasken manzan Allah ba su da hasken Qur'ani ba su da hasken musulunci shine zahaba Allahu bi nurihim wa tarakahu fi zulumatin ya bar su a cikin duffai duhu na kafirci duhu na shirka duhu na munafunci la yubsiruna ba sa ganin gaskiya balle ma su gane ta ya ce summun summun din nan jami'i ne na al'asammu al'asammu shine kurma menene kurma da hausa shine wanda baya jin magana ina fata an gane mufrad din shi al'asammu jami'in shi summun bukumu kuma daidai menene daidai wanda baya magana al'abkamu kwaya daya bukumu kuma da yawa umyun makafi jami'in al'a'ama shine makaho umyu makafi to sai anan malamai suka ce summun sun zama kurame dan ba sa jin gaskiya bukumun sun zama bebaye ba sa iya furta gaskiya umyun sun zama makafi ba sa ganin gaskiya balle ma su gane ta kun fahimci wannan abin da kyau fahim la yarji'un a wannan lokacin ba za su iya dawowa kan tafarkin gaskiya ba saboda ne sun riga sun halaka kuma fushin Allah subhanahu wa ta'ala tabbata akan su to kaga anan sai malamai suka ce ai ba ana nufin wai kurame ne da ba sa jin magana ba ba ana nufin bebaye ne ba sa iya magana ba ba ana nufin makafi ne da ba sa gani ba saboda shi yasa Allah yake cewa afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba wa idan bane makance a makantan na ba a ganin gaskiya ne ba kunnan bane baya jin magana yana ji ba zai iya karban gaskiyan ba kun fahimci wannan abin da kyau to babu tabewa da halaka kuma sama da wannan a ce mutum ya kuramce wa gaskiya ya kuma zamo makaho dangane da gaskiya wannan ƙarshen lalacewa kenan al-imam ibn kasir a cikin tafsirin shahi kaito maganan fakhruddin ar-razi a cikin mafatihul ghaib Allah mishi rahama kaga ar-razi dan ash'ariya ne bashaire ne ibn kasir kuma salafi ne amma a cikin tafsirin shi yana kafa hujja da maganar fakhruddin ar-razi da wannan ne misali masu ilimi da hankali suke raddi ga matasan salafiya in zafin kai idan misali malami na magana sai kafa hujja da ma littafin wani wanda shi a ganin shi wannan ba ahalin sunna bane ba sai ya zamo aibi ban gane ko kun gane ba a ka'ida shine duk wanda ya faɗi gaskiya karɓa ki aiki da ita Na'am.
kowane ne kuma yasa ga manya-manyan malamai na musulunci ko a wannan zamanin ka ɗauki fauzanul fauzan rahmatul ah, hafizahullahu wa ra'a tun yana raye fauzan hatta a cikin littafin da ya na doktoran shi ya kafa hujja da maganganu sayin kutub ina fata an gane wanda sayin kutub kuma yana da saɓani mai girman gaske da saudi arabia haka ne kuma ala musa amma fauzan salihu fauzan duk matsayin shi a karatu da kuma duniyar salafiya idan ka karanta littafin da ya rubuta na doktoran shi wanda akan shi ya yi munakasha ya kawo maganganun sai kutub da ya ɗauko daga cikin tafsirin shi yake kafa hujja da su kuma ba a rejecting littafin aka ce ba zai tsallake doktora ba dan ya kawo magana sai kutub to duk malamin da ka je na wa'azi ya kafa hujja da maganan wani malami ka kalli maganan kar ka kalli wane ne mai magana a kullum shine urdurul qawl wala tanzur ila al-qa'id kada ka kalli waye magana kalli mecece magana shi yasa a duk matsayin malami a sunna in ya faɗi maganar da ba daidai ba za a ɗauka ba ita ce aqidar ahlus sunna kuma kowane ne ya faɗi magana in daidai ne za a ɗauka aiki da ita kun fahimci wannan abin da kyau yanzu misali kamar a Najeriya malamin da ke cewa duk wanda baya son wani baya son musulunci sai a ɗauki maganar shi an san shirme kawai yake bai ma san me yake faɗa ba duk lokacin da ka ɗauki 'yan demokaraɗiyya son su son musulunci ne ba ka ma fahimci demokaraɗiyya ba kuma akwai bukata a fahimtar da kai musulunci ba musulunci daban waɗannan 'yan demokaraɗiyyan daban kun fahimci na abin da kyau ita asali demokarasi an ƙirƙiro ta ne ta zamo kishiyan addini ban gane ko kun gane ba waɗanda suka kafa demokaraɗiyya da su George Washington misali su Franklin su John Adam su wa dukkansu waɗannan waɗanda suka American Revolution a 1776 dalilin su shine ɗan Adam ya zamo shi yake wa kanshi doka ba a taura ko injira ko ƙur'ani zai ba shi doka ba su duk wata doka samawi ta yahudanci ko ta kiristiyaniti ko ta musulunci ko ta kowane addini ta yi rayuwanta a coci da masallaci da wuraren ibada amma a harkar siyasa da shugabanci da kasuwanci da mu'amala da dokokin ƙasa ɗan adam ya tsara wa kanshi abin da yake so kun kwanci wannan abin da kyau to sai yau kai ka zo ka ce waɗanda ba sa son wani ba sa son musulunci ko baka san musulunci ba ko baka san demokaradiyyar ba wannan nan ba abin da ya dame shi da musulunci kun kwanci wannan abin da kyau duniyar su ne a gaban su constitution ne a gaban su Allah ya sa mu dace imamun razi kale ya ce والتشبيه ها هنا في غاية الصحة yace wannan tashbihin da aka yi wannan kwatancen dangane da munafukai wannan misalin da aka buga ya kai makura wajen inganci yace li annahu saboda su munafikai bi imanihim saboda imanin da suka yi a karon fari iktasabu nuran sai suka samu haske summa bi nifaqihim saniyan sannan munafunci da suke kuma a karo na biyu abtalu zalika nura sai suka bata wannan hasken na musulunci sai ce fawqa'u fi hayratin azima sai suka afka cikin dimuwa cikin confusion na mai girman gaske fa innahu la hayrata a'zamu min hayrati din yace babu wani rudani sama da ka shiga rudanin addini duk wani rudanin da zaka shiga a duniya to babu mafi girma da hatsari da tabewa kama ce ka shiga rudani cikin addinin ka ina fata an gane duk wata fitina to in bata taba addinin ka ba ka gode wa Allah kun gane wani abin da kyau shi yasa ta a cikin addu'a ya tabbata a cikin hadisi ingantacce hadisin Imam Tirmidhi hadisin Abdullah bin Umar a cikin addu'an da Annabi yake alaihi salatu wasallam yake cewa wala taj'al musibatana fi dinina ya Allah kar ka sanya musibar mu a cikin addinin duk wata fitina ta shafi wani abu daban amma kar ta taba imanin ka duk musibar da ta- bata taba addinin ka ba bata taba imanin ka ba to tana da sauki amma duk abin da yake ya taba imanin ka ya raunana maka imani ko ya girgiza maka imani ko ya kautar da kai daga tafarkin gaskiya to shine karshen musiba a rayuwa Allah ya kiyaye sai Allah ya ce
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
ubangiji ce au ka sayyibin mina sama au ka sayyibin ko kuma misalin waɗannan munafukan kamar misalin mamakon ruwan sama ne wanda ke zuba daga sama kalmar sayyib ana nufin almaqaru ashadi wato ruwan sama mai yawa akwai daga cikin malamai irin su imamu dahak da suka fassara shi da as-sahabu girgiji amma zance mafi inganci da aka rawaito daga sahabbai daga cikin akwai abdullahi dan mas'ud akwai abdullahi bin abbas as-sayyib suka ce shine al-maqaru ruwan sama hakan daga cikin ɗaliban sahabbai akwai irin su abul aliya irin su mujahid irin su sa'id bin jubair da makamantansu su hasan al-basri duk suka tada su atiya al-aufi kenan duk sun tafi akan as-sayyib ana nufin ainihin al-maqaru irin su imamu siddi duk sun tafi akan cewa almakaru shine ruwan sama to misalin su shine kamar misalin ruwan da ke zuba daga sama fihi zulumatun kuma yana dauke da dufai wato ga mamakon ruwan sama na zuba kuma ga duhu duhu kan duhu shine zulumat dufai kenan ko wa ra'adun ga kuma tsawa wa barqun ga kuma walkiya ka san idan ana ruwa irin hadiri ya baki irin gari ya duhu sai ka ji tsoro ya kama mutum yasa na Aisha ta ce idan irin wannan hadirin ya taso da iska za ga annabi hankalin shi ya tashi ta ce ba ya iya zama ya shiga ya fito ya shi ya ta addu'a saboda da irin wannan iskan da wannan hadirin an halakar da al'ummomi da yawa a baya kuma Allah ba shi labari to idan ya ga irin wannan sai ya ɗauka ko za a halakar da al'ummar shi ne alaihi salatu wassalam bil mu'minina ra'ufur rahim to kaga al'ummar shi masa abai fa kenan a lokacin tsarkaka masu imani ina ga al'ummar shi na yau 'yan duniya ina fata an gane a lokacin su abubakar da umar ne fa da su aliyu da su usman an fahimci wannan amma hankali shi ya tashi yanzu kuma kowa akwai ya ce wa ra'adun ga tsawa wa barkun ga kuma walƙiya to ya ji aluna a sabi fi azanihi sai su dinga sanya ainihin hannayensu a cikin kunnuwansu yatsu su dinga sanya yatsunsu a cikin kunnuwansu minas sawa'iki saboda tsawar waki shine jam'i na tsawa ko saboda yawan tsawa da ake sai su dinga sanya yatsunsu a cikin kunnuwansu hadar al-maut dan tsoron mutuwa malamai suka ce wannan ayan abin da take faɗa shine saƙon da ke cikinta su munafukai duk ayan da za ta sauka sai su ɗauka da su ake duk ayan da ta sauka kawai za su ce da su ake kullum a cikin firgici da tsoro suke da an ce wahayi ya zo suna tunanin to هذا قول آنف ina fata an gane kullum haka su ya hasabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fa hadarhum qatalahumullah anna yufakun duk lokacin da suka ji wata aya ta sauka sai hankalin su ya tashi to ko me za a ce ko kuma an kira sunana ne ko an fallasa ni ne saboda kullum a cikin munafunci suke kullum a cikin kuma tashin hankali suke shi yasa masu wa'azi sai ka zo kai wa'azi wani ya ce da shi kake a lokacin da kake wa'azin ma kai tunanin ka ba bai je wurin shi ba da kai maganar zalunci sai wani ce da shi kake da kai maganar koyi taki sai su ce da su kake ko da baka kira sunan shi ba ce malamin nan opposition party yake Allah ya kiyaye a takaice da shine shine ma'anan kamar ruwan sama ne wanda ya zo ga dufai ga tsawa ga walƙiya sai kaga sun firgice sun rikice suna sanya yatsunsu a cikin kunnuwansu hadarar maut saboda tsoron mutuwa Allah ce wallahu muhitun bil kafirin Allah mai kewaye kafirai ne da ainihin ilimi shi muhitun ismul fa'il ne mai kewayewa da Allah mai kewa- mai kewayewa ne dangane da kafirai kewayewa da ilimin shi da jin shi da ganin shi sai Allah ce kadul barku yakhtafu absarahum walƙiyar nan da ke haskawa saura kaɗan saura iris ta ainihin tafiyar da ganinsu saboda tsananin ƙarfin da walƙiyar ke da shi kai kace za ta makantar da su shi na abdullahi bin abbas ya ce ma'anan wannan abun shine walƙiyar ana nufin aya idan aya ta sauka kai kace za ta kira sunansu a ci ai wane ne ina fata an gane shi ne ma'anar ya kajul barku ya a absarahu ka san wani daga cikin sahabbai ya ce da Allah ya fara ba da labarin siffofin munafukai cikin suratul tauba wa minhum kaza wa minhum kaza wa min wace sun yi tsamman kafin tauba ta kare za a fara kiran suna a ce wani na unguwa kaza wani na yamma yamma din nan wani ta kaza ina fata an gane duk mala'iku- munafukai a madina suka rikici sau sai a ce wa minhum man ahadallah wa minhum man kaza wa- haka aka yi ta wa minhum har sai da suka yi tsammanin saura kaɗan fa a fara kiran suna ina fata an gane to shi sa kullum ka zamo mai gaskiya shi mara gaskiya shi bai huta ba kuma shi bai cimma bukatan shi ba kun fahimci wannan abin da kyau bukata bata biya ba kuma psychologically bai huta ba a gangan jikin shi ma bai huta ba shi yasa malamin suka ce dan mutum ya zama magaryaci ya samu matsala idan ya yi ƙarya guda ɗaya in ya ga za a gane shi sai ya ƙaro idan ya rufe wannan haka ne ko ba haka ba idan ya karo ta biyu ba ta yi ba sai ya karo ta uku shi kenan haka zai zarce a cikin ƙarya sai ya ƙarya ɗari ƙoƙarin rufe wannan ta farko inda tun farko ya gaskiya guda ɗaya da ya huta ya hutar da mutane kun fahimci wani abin da kyau Allah sai ya ce kadul barqu yakhtafu absarahu saura kaɗan wannan walƙiyan ya ainihin tafiyar da ainihin gannansu kullama a ba lahu duk lokacin da walƙiyan ta haska musu mashau fihi sai su yi tafiya a cikin wannan hasken wa iza azlama alaihim idan kuma duhu ya lullube su kamu zai su tsaya sai Allah ce walau sha Allahu la zahaba bi sam'ihim wa absarihim inda Allah ya ga dama da ya tafiyar da jinsu da kuma ganinsu inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne dangane da dukkan komai malamai suka ce ma'anan kullama a ba'a lahum mashawfihi dinnan wa idza azlama alaihim qamu malamai sun yi maganganu da yawa akai daga ciki waɗansu malamai suka ce duk lokacin da suka ga musulunci na cin nasara sai su yi sauri su tare wurin musulmai ina fata an gane inna ma'akum in sun ga kuma musulunci kamar baya cin nasara sai su koma wurin kafirai inna ma'akum haka za su yi ta yi su yi nan su yi nan su yi nan to sai Allah ce inda ya ga dama da ya tafiyar da jinku da ganin amma Allah bai yi ba inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne dangane da dukkan komai malami suka ce karkashin wannan ayan ke sa hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam shi ma hadisi ne na Abdullahi bin Umar imamun Nasa'i ya rubuto shi a cikin sunan al-kubra haka imamu Tirmidhi a cikin jami annabi ke ta Allahumma matti'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma hayatana ya Allah ka karbi rayuwarmu matti'ina ka kashe mu bi asma'ina da jinmu Allah kar ka mai da mu ba ma ji liman matti'ina ka jiyar da mu daɗi bi ma'ana ka bar mana jin mu lafiyar shi kalau kuma ka ba mu ikon jin gaskiya mu yi amfani da shi abinda malamai suka fassara matti'ina kenan ba kawai jin daɗi na horewa ba a yi zama kunnen naka na aiki kuma yana karɓan gaskiya in ya ji gaskiyar zai karɓa ko zai aiki da shi wa abu na ya ubangiji ka ainihin karɓi rayuwarmu muna masu gani muna jin daɗi da ganin mu saboda muna ganin gaskiya muna aiki da ita da za ka yi mamaki a yau ka ga mutum a gaya masa gaskiya a gaya masa gaskiya kamar kurma ake gaya wa za ka ga ga abin da yake ba daidai ba ne ba kowa yana gani amma shi baya gani ina fata an gane Na'am.
to shi ne fa inna halata amal abasar din kenan ba idan ba ne makanci a zuciya ce ta makanci yasa aliyu na manji zaria Allah ji kai da rahama yace zuciya in ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba duk abin da zaka gaya mutum ba zai ji ko ba zai gani ba Allah ya kiyaye Allah yana da iko akan komai ikon Allah akan halittun shi ya wuce fawqal khayal ba za ka iya kwatanta abun ba duk lokacin da kai da Allah ne ke da iko akan komai to ka huta duk lokacin da ka samu Allah ne ya baka duk lokacin da ka rasa Allah ne bai baka ba yasa annabi ya karantar da mu bayan sallar farilla Allahumma la mani lima a'taita wala muqiya lima mana'ata wala yanfa'u dhal jaddu minka jadd Allahumma ya Allah la mani'a ba wanda isa ya hana ma a tsaita abin da ka bayar wallahi duk abin da Allah baka duk duniya ba wanda isa ya hana ka ina fata an gane ba sai ka yi munafunci ba ba sai ka bi hanyar banza ba a in Allah ya ce naka ne naka ne wala mu'tiya lima mana'ata kuma ya Allah babu wanda isa ya bada abin da ka hana in Allah ya ce ba za ka samu ba duk duniya ba wanda zai baka kai karya kai munafunci kai duk abin da za ka yi ko ba za ka samu ba ina fata an gane shi yasa ka je kai ta rubuce rubuce a social media kai ta cin mutuncin mutane kai karya kai kazafi kai sharri a ci zaɓe kuma a manta da kai wala mutiya limamana ata ba abin da za su maka Allah ya ce ba za a maka ba sai ka koma kana zage-zage eh mun tura mota ta bar mu da hayaki hayakin Allah ma na jiran ka tukunna da duk wanda kai wa kasafi kokarin kare wani wallahi Allah sai ya tambaye ka ke yasa yan social media ku sani duk abin da kuka rubuta don ku kare wani akan ƙarya wallahi ran tashin kiyama sai an nuna muku wannan post din da kuka yi duk abin da ka rubuta akan shugaban kasa akan gwamna akan senator akan minista ka yi ƙarya ya yi zalunci ka kare shi ran tashin kiyama sai ka yi bayani wanda shi ya ma more a duniya kayan barka da danne-dannen waya ina fata an gane in ya zo ya baka ainihin haju daga ya saka mai girma wani ya bani mashin ina fata an gane ko kuma ka zo kai karya ka ci mutuncin wani don yana adawa da mai gidanka ran tashin kiyama sai ka yi bayani don me ka ci mutuncin shi a yanzu ba da kai yake rigiman ba kusan wannan abin da kyau ba wanda ya ce wai dan an ci mutuncin wane ya zama kai kuma aikinka ne cin mutuncin waɗancan ai kama abin da malamai suka ce ne irin faɗin ƙabilanci da ake a Najeriya da yake ba na gaskiya bane ba na addini bane ba yau idan wani Ibo Allah ya kiyaye ya kashe wani Bahaushe a Inugu kai haramun ne ka kashe ibon da ke fantami don ba shi maka wannan abu ba a musulunci nake magana ba amma a rashin hankalinmu kuma daidai ne to daga nan za ka gane mu rayuwar da muke daban musulunci kuma daban ban gane ko kun gane ba kuma ba za mu taɓa ganin daidai ba sai mun dawo kan gaskiya sai mun yi siyasa ta gaskiya mun yi zamantakewa ta gaskiya mu'amala ta gaskiya an fidda hassada da munafunci da gaba da kiyayya da ire-iren waɗannan abubuwa dole sai mun dawo kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa wani mai baiti yake cewa wala taktu bi khatika ghayra shay'in yasurruka fil qiyamati an tarahu kada ka kuskura ka rubuta wani abu da tafin hannunka ko kuma da rubutunka ba tare da ka rubuta abun da ran tashin kiyama za ka yi farin ciki bai an nuna maka shi mala'ika ce maka ka ci mutuncin wane me yasa ka ci mutuncin shi ina fata an gane wannan mai gidan naka shi ma na ce yana kare kanshi Ba- can babu lauya balle ya kare ka annan ne da an kama ka zai buga wa 'yan sanda waya yaran mu ne a sake su to can babu wannan abu shi sa inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle allah na mai iko akan kowa da komai sai allah ya ce
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Ubangiji ya yi nasu ya ko mutane, ire-iren waɗannan kiran galibi akan same su a cikin ayoyin Makka, ayoyin Makkiya nake nufi, ayoyin da suka sauka kafin hijira an fi samun ya yi nasu a cikinsu. Saboda ana kira ne ga mutanen duniya gaba ɗaya, amma galibi ayoyin Madina an fi samun ya yi hallazina amanu a cikinsu. to malamai suka ce amma ana samun ɗaiɗaikun surori daga cikin akwai suratul baqara gaba ɗayanta madaniya ce bi ittifaqil ulama Na'am.
malamai ba su da sabanin suratul baqara gaba ɗayanta ta sauka ne bayan hijira amma cikin ta an samu ya yohannas Allah ce ya ku mutane wannan kira ne zuwa ga duniya gaba ɗaya Allah ce ubudu rabbakum ku bauta ubangijinku shi kaɗai tallin tal ɗaya ɗaya kamar ka ce wane ne ubangijin naku ya ce allazi khalaqakum wanda ya halicce ku wanda ya samar da ku daga babu zuwa akwai Allah shine allazi khalaqani wa rabbani ina fata an gane shi ya halicce ni shi ya halicce ka ya halicce ki ya halicce ta ya halicce mu ya halicce su ya halicce ku ina fata an gane allazi khalaqakum wanda ya halicce ku sana halittan Allah kuma daga babu ne zuwa akwai amma duk abin da ɗan adam zai yi ko wani abokin ko wani abun halitta shi babu ba zai iya mai da shi akwai ba kun gane bambancin abu duk abin da ɗan adam ya kera wani abu ya ɗauka ya haɗa ya mai da shi wani abu amma babu ba za ka iya mai da shi abu ba Allah kaɗai yake wannan abu kun fahimci wannan abin da kyau shi ne Allah zai khalaqakum wanda ya halicce ku wallazina min qablikum sannan kuma wanda ya halicce waɗanda suka gabace ku daga al'ummomi daban-daban a zamuna daban-daban a lokuta daban-daban la'allakum tattaqun dan ku zanto masu takawa sakamakon wannan bauta bautan Allah yana daga cikin sababin da ke sanya ɗan adam ya zama mai takawa yasa Allah ce inna salata tanha 'anil fashai wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un inna salata lalle sallah kaga sallah bauta ce Allah ce tanha 'anil fashai tana hana alfasha wal munkar da ababanki to ana Allah ce ubudu rabbakum ya ku mutanen duniya gaba daya da Afirka da Europe da North America da South America da Australia da Asia ba su ne guda shida ba to duk dan adam da ke wannan wuri in akwai dan adam din da ba ba a san shi ba tun da har ya akwai mutanen da ba discovery ɗinsu ba ina fata an gane idan kana shakka sai a ce da kai ko a najeriya a lokacin baban gida akwai mutanen da aka gano su a adamawa tun da ake a najeriya ba san da akwai waɗannan mutanen ba kuma a nan cikin jihar adamawa su a nan suke rayuwarsu su ma ba san cewa akwai ku ba sun ɗauka su kaɗai ne ina fata an gane kuma nan nan kurkusa shekara sha baya wuraren 2010 a brazil an discover waɗansu mutane a cikin amazon su sun ɗaka su kaɗai ne a duniya ba su taɓa sanin akwai wani ba duniya iya kawai su ne kawai ina fata an gane in sun ga mutane ma guduwa su to sai malamai suka ce sannan a lokutan baya a cikin ƙasar norway an gano waɗansu mutane a wani tsibirin da ba a san da su ba wannan ya faru ne a cikin lokacin mulkin janar abdulsalam tsakanin rasuwan abacha da mulkin obasanjo to sai aka ce idan har ana wannan discovery din ba zai hana yau ma wanda ba a gano ba ke kun gane wannan abin da kyau shi yasa united nation a shekarun baya sukan ba da adadin yarukan da ke duniya za su yi a duniya akwai yare adadi kasa da ina faɗansu yanzu na daina saboda su kansu suka ce sai bayan sun ba da wannan figures din yanzu a duniya kabilu kaza ne sai a kuma a gano wata kabilar da ba a san ta ba ina fata an gano wani abin da kyau to yanzu misali ka ɗauki ƙasar indonesia a lokacin da aka yi tsunami shekarun baya wannan ruwan ne kusan hallaka miliyoyin wurare to akwai kabilan da a iya wannan tsibirin take kabilan ta gaba ɗaya ruwan ya kashe su to sai ake ta kokarin gano akwai ɗan kabilan da ya tafiya wanda kar yaren ya mutu kokarin unesco kenan to idan allah ga dama zai kashe yaren ya kuka iya yaren yana da yana da ainihin rai to yanzu lokacin karewar shi yayi me yaren ya karar da yaren ba shi kenan ba ina fata daga nan zaka gane allah ya isa allah shine allah kawai ka sallama mishi ka huta allazi khalaqakum wama ta'maluna shi ya halice ku shi ya halice duk abin da kuke aikatawa an fahimci wannan abin da kyau to sai ya ce ku bauta mini yanzu dan Allah wanda ya halice ka daga digon mani aka ɗauki cikin ka watanni aka haife ka har ka fara rarrafe har ka fara koyon tafiya har ka fara tafiya har ka girma har ka kai shekara 18 misali ya ce to bauta mai sai ka ce ba zan bauta maka ba akwai tsagerancin da ya wuce wannan yanzu don ya azabtar da kai ranar gobe kiyama sai a ce bai ma adalci ba an iya adalcin da zai ma kenan kun fahimci labar da kyau kamar kai ne fa ka ɗauki mutum misali yana cikin halin wahala ka zo ka rufa masa asiri kila ka masa aure ka ba shi gida ka ba shi jari in yaro ne ka sa shi a makaranta har ya kai inda ya kai ya yi digiri ya zama hamshaki kuma sai ya zo yana ma wulaƙanci ya za ka ji ba daɗi ai misali kamar ɗan da ka haifa ne a ce baya maka abin da kake so ya za ka ji to ina ga wanda ya halicce ka za ka gane girman abin kenan idan iyaye Allah ya ci abi su sau da kafa in ba abi su ba za a shiga wuta to ina ga shi da ya halicce ka ya halicci iyayen kuma min babu aula kenan Allah ya ce ku bauta mini wanda ni na halicce ku na halicci waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaqun to yau gashi ana ta bauta kaga an cika masallatai a cika masallatan juma'a a cika masallatai sallah azhar a cika masallatai idi amma sai kaga babu bautan a cikin mu'amalar mu me dalili ina fata kun gane a cikin mu'amalar mu na yau da kullum babu yanzu ka dauki Maiduguri abin da ya faru wayewan jiya na ambaliyar ruwa da aka yi muna addu'a Allah ta'ala ya tagaita wannan bala'i ya sa ya zama kafara ya kuma kare dukkanin garurukanmu daga irin wannan ibtila'i muna jajanta musu bisa wannan abin da ya faru amma kun san wani abin mamaki a halin da ake cikin nufa a Maiduguri na wannan bala'i wasu suka using wannan opportunity suna sata akwai lalacewa sama da wannan abu a cikin ambaliyar ruwa su kuma suka samu daman satar kayan mutane wani irin lalacewa mutanen arewa su dai dan Allah lalacewar ta kai inna laha idan baka tausaya wa halin da suke ciki ba ya za ka yi amfani da wannan bala'i madadin a koma ga Allah shi yanzu shi sata yake ko kun fahimci wannan abin da kyau to shi sa al'ummar mu akwai bukatan wato sai an sake ma gyara kwakwalen su tukunna kisa duk waɗannan masu mulkin da suke zalunci fa akwai laifin talakawa a ciki zaka ga talaka yana shan wahala kuma yana kare su sai ka ji kamar ka kashe shi wallahi malam shi ga shi a wahala yake kuma kar a yi maganar su saboda shi jam'iyyarsa ce akwai mahaukaci sama da wannan babu Allah ya ce ku bauta mini wanda ni na halicce ku wata mata ce fa an bata atamfa wanda wani malami yake ba mu labari kwanan nan atamfa aka bata irin dan 2500 ya sunan shi abubu ranar zaɓe gashi a tamfan da aka bata bai taka kara ya karya ba da taliya kwaya ɗaya za aka bata da je ta jefawa ne wani ya ce mata kar ki zaɓe shi wai ta san bai cancanta ba amma ta karɓi dukiyarsu ta musu alƙawari sai ta cika wannan alƙawari يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ku bauta wa Allah sakamakon da za ku samu in kun bauta mishi za ku zamto masu takawa to ya kamata bautan da muke wa Allah da sallar farilla da muke da azumin Ramadana da nafilfili da wuridin da muke kullum a ta jan carbi da masu yi da yatsa suna yi masu amma a cikin mu'amalan ba yau zaka tara mutum goma ka rasa mai gaskiya guda ɗaya duk wanda za ka yi mu'amala da shi sai ya baka mamaki mutum ya tsara maka magana kuma wallahi ƙarya yake idan ya tsara magana har limancin ka'aba za ka bashi amma wallahi ƙarya yake A- amma in baka shiga mutane ba za ka san wannan abun ba allazi ja'ala lakum al-ardha firasha Allah bayan ya halicce ku sai ya sake kuma faɗan wani abu ne yasa dole ku bota mishi yace allazi shine wannan da ja'ala lakum al-ardha firashan ya shimfiɗa muku ƙasa ya sanya ƙasa ta zama firashen shimfiɗa a cikinta kuke rayuwa a cikinta kuke tafiye-tafiye a cikinta kuke gina gidaje a cikinta kuke noma a cikinta kuke tona rijiyoyi da bohol da tafkuna da wane ne ku yi tituna na sama da na ƙasa ku yi gada duka wannan za a mana gada aka ce kwanan nan ku to Allah bai shimfiɗa muku ƙasa ta zamo haka wasa ma a bina'an ya kuma sanya sama ta zama rufi wato ga ya shimfiɗa mana ƙasa ga kuma sama ta zama rufi a gare mu tun da aka kafa wannan sama babu ran da aka ce an je gyara saboda tana shirin faɗowa wa ya taɓa ji ke sa ke ce halakar samawati bi ghairi amadin taraunaha shine halacci sammai ba tare da wasu filas ba wasu ginshikai da suke rike ta tarauna ha balle ma ku gansu babu su balle ma ce kun gansu to wannan saman kaɗai ka kalla ya isa ka bauta wanda ya halicci saman nan kuma har yau ba wanda ya taɓa zuwa inda saman nan take duk fa masu yawo su je space ɗin nan ba wai sama suke zuwa ba kun fahimci wannan abin da kyau duk waɗannan duniyoyin da ake zuwa a cikin nan suke za dai ka fita daga cikin duniyar earth ka shiga wata duniya daban amma inda saman nan take kusa da wurin ma ba wanda ya sai taba zuwa wurin shi yasa wani daga cikin ma'aikatan nasa yake cewar wannan saman da ake gani da shi annabin musulmai alaihi salatu wassalam ya ce wai ya ratsa ta ya je har saman sama ya je ina ne ya dawo ya ce shi ya yarda za ka ce saboda me ya ce saboda ya ce ya tafi da da miracle mu'jiza Allah ne ya tafi da shi ban gane ko kun gane ba inda ya ce da ilimin shi ya je da dabaran shi zamu ce ƙarya yake kun fahimci wannan abin da kyau da ya ce dan adam bai isa ya je inda wannan saman take ba ina fata an gane ya ce amma shi ya ce ne an tafi da shi subhanallazi asara bi abdihi laylan ba shi ya je da kanshi ba kun fahimci wani abin da kyau a an tafi da shi ne mai wurin ne ya kai shi amma masa kayansa ko yawwa allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa bina'an shine wanda ya halicci kasa ya sanya ta zama shimfiɗa was samaa bina'an ya kuma sanya ainihin sama ta zama rufi ga ta nan an gina ta ta zama kamar rumfa wa anzara minas sama'i ma'an sannan ya sauko da ruwa kuma daga sama fa akhraja bihi min ath-thamarati fa akhraja bihi min ath-thamarati ya fitar da dangin kayan marmari da kayan tsiro kala kala bihi a bi sababi nuzulil ma'i saboda sababin saukar wannan ruwan saman sai ga tsirrai kala kala sun fito da wanda za ku shuka da wanda za su tsiro da kansu wannan akwai abin mamaki a ciki idan ka dubi in aka yi ruwan sama ya aka yi abubuwan da suka mutu suke dawowa ina fata an gane ciyayi ba mu muke shuka su ba ta ma damu gonanka ka yi ta kokarin kashe ta take mutuwa kaga duk abin da ya mutu ya dawo bishiyar da ta bushe ganyenta ya dawo kayan marmari kala kala kun shuka yi tsiro rizqan lakum arziki ne da ku duk wani abu da ka gani na tsiro rizqan lakum arziki ne don ku abinda ba ka ci dabbobi suna ci ina fata an gane dabban kuma ko kuna cin dabbobi kaga rizqan lakum kenan arziki ne don ku to a ƙarƙashin wannan sai malamai suka ce ashe arziki asali shine noma kun fahimci na abin da kyau dan Allah ya kira noma da arziki rizqan lakum abin da ke fita daga cikin ƙasa na shuka wanda kuka shuka da wanda ya fito da kanshi rizqan lakum kisa duk lokacin da al'umma ta watsar da noma to za ta shiga cikin garadi in ka duba duk manyan kasashen duniya da suke ji da kansu suna noma abin da za su ciyar da kansu ban gane ku kun gane ba duk wata ƙasa da za ka ɗauka ko amerika ne ko Kanada ne ko china ce ko duk waɗannan ƙasashen da suke super power a duniya da rasha da wane ne hatta isra'ila ina fata an gane Na'am.
suna noma abin da za su ciyar da kansu har ma su sayar abin da suke sayowa kawai reserve ne ƙari ne kun fahimci wannan abin da kyau duk ƙasar da ba ta iya noma abin da za ta ciyar da kanta ta zama almajira kamar mutumin da kullum sai ya yi aure ne kaga Allah ji gashi da rama haka da ko baka ba ya sha bamban da mutumin da ke da abincin wata guda kun gane ko sati guda ma misali to shi yasa malamai suka ce hatta kasar nan ka dauki Najeriya ai duk abin da ake takama da shi din da kudin noma aka gina shi hatta tonan man da kudin da aka yi shi ABU Zaria ai ba da kudin mai aka yi ta ba Na'am.
lokacin da aka yi ta babu mai kun gano wani abin da kyau to shi yasa malamai suka ce Allah ce wa lazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasidi wan nakhla basiqatin laha qal'un nadid rizqan lil ibad arziki ne dan bayi kisa dole ainihin al'umma ta koma noma amma ba nan gizo ke sakawa yau noma kuma ya fi karfin talaka a Najeriya haka ne ko ba haka ba ko da an baka filin noman taki ya zamo yalla oi haka ne ko baka ba sannan in an ce kullum ka je gona ka dawo nawa za ka kashe kuɗin mota ina fata an gane kuɗin mota ya yi tsada kun fahimci na abin da kyau duk da jagaba ya ce za a sace ƙara kuɗin mai Eh, ya ce wai saboda ya samu kuɗin da zai mana tituna irin na china to dole sai ya ɗauki tsauraran matakai dole a yi haƙuri shekara hudun nan kowa ya shirya Allah ya mana maganin azzalumai Allah ce fala taj'alu lillahi andadan kar ku sanya wa Allah kishiyoyi bayan ya muku waɗannan ni'imomi wa antum ta'lamun alhali kuna sani to kaga Allah ya halicce ka ya shimfiɗa ma ƙasa ya saukar da ruwan sama ya iska da ke kaɗawa oxygen kana shaƙa duk waɗannan ababai da Allah maka ni'ima ta lafiya ya ce to fala taj'alu lillahi andada kar ku sanya wa Allah kishiya wa antum ta'lamu alhali kuna sani babu abin da Allah ya tsana kaman kai masa shirka hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda Abdullahi dan Mas'ud ya ce sa'altu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ayyu zambi a'zam wani zunubi ne mafi girma ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa Allah kishiya alhali Allah shi ya halice ka to duk abin da zaka yi kai karkai wa Allah shirka ka kadaita Allah da ibada ka bi Allah sau da kafa ala duk wannan hayaniyan da ake Allah sai ya kawo maka mafita kar ka taɓa yadda a wani boka wanda zai sa kai arziki wallahi ƙarya yake ko wani malam mai gobe da nisa da malam mai gobe da kusa duk kawai tatsuniya ce ka rike tauhidi ka kadaita Allah duk rinsi Allah sai ya fitar da kai kun fahimci wannan abin da kyau shi yasa Allah ce fala taj'alu lillahi andadan kar ku sanya wa Allah kishiya wa antum ta'lamun alhali kuna sane ga ni'imomin da ya muku amma ku je kuna saba mishi kuna masa shirka wannan shine karshen rashin girmama Allah subhanahu wataala na gani ya kamata mu tsaya saboda lokaci ko abin da mu karanta ne dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ya mana afuwa sai Allah ya kai mu wani sati ne zuwa insha Allah kuma Allah da akwai karatun Abu Dawud ranar Juma'a masallacin Miyati insha Allah Ya saka da akwai.
Allahumma amin
Na'am.
na'am na'am akwai wani bawa Allah da ya sanar cewa akwai iyalin shi tana asibiti tana kan gwiwa a yanayi na aihuwa a mata addu'a Allah ta ya sauke ta lafiya duk abin da ke da wahala Allah ya kawo shi a cikin sauki Allah ya ba ta lafiya dan da za a haifa kuma ko ya Allah ya sa ya zama mai albarka dukkanin iyayenmu mata da suke da ciki Allah ya sauke su lafiya yayin da ake da su da mu da su gaba ɗaya kuma Allah ya mana albarka ya tsare mu ya tsare mana imanin mu سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته